الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها مسلمي بركة مودا يو Ubangiji maɗaukakin sarki cikin waɗannan surori na ƙarshe yana bayyana wa musulmi abubuwan da za su ciro shi daga yanayin jahiliya zuwa shimfiɗa na musulunci ko kuma ɗabi'a irin na musulunci kuma duk ana ɗauka daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bisa gaskiya wato annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka saukar masa sai shi ya kwatantu da shi kana ya nemi mu mu kwatanta kanmu da shi wannan sura ya ayyuhal muddathir ya kai mai lullubi wanda ka wato ka yi lullubi cikin barkonka ko kuma cikin abin rufinka um fa'anzir suran nan wasu suka ce ita ce sura na farko to amma ai abin da ya shahara har ma ya fi madarajar shahara an sani ikra ita ce farkon abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tuna aisha ridwanullahi ta'ala alaiha ta ba da labari cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yin wato zama ko kuma ce yana halwa a can hira farkon lamarin shi Allah Ubangiji ya sanya son kaɗaituwa da kai a ransa ba ya zama cikin mutane ya je ya zauna kwana arba'in kwana talatin a zamanin Khadija ta guzursar da shi ta bashi wato guzuri isasshe ya je zauna kwanakin sannan duk a cikin ghar hira din nan yana ibada yana tasbihi yana takbiri yana girmama Allah ubangiji madaukakin sarki yana gode masa kan ni'imomin da Allah ya yi masa to ya ci gaba da irin wannan abu bai daina ba har sai lokacin da mala'ika ya zo masa mala'ika jibril alaihi salam shine ya zo mishi ya ce mishi ikra wato farko da ya zo masa ya kama shi ya haɗa shi da ya haɗa shi kan ƙirjinsa ya ja shi ya ce ka yi karatu sai ya ce masa ni ban taɓa yin karatu ba ko kuma ban san karatu ba ya yi haka da shi har sau uku ƙarshe sai ya ce masa ikra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم to bayan wannan ayoyin nan sun sauka haddace su ya zo gida kamar yadda ya faɗa ƙirjin shi na rawa saboda tsananin abin da ya gani tsoro da fargaba to me ya faru ya ce ma khadija bayan an yake zamiluni zamiluni aka rufe shi can ya ce khadija wallahi na ji ma kaina tsoro yau khadija ta ce masa menene yace na ga kaza na ga kaza ta ce masa wallahi ina rantsuwa da Allah lan yukhziyaka Allah ko kuma la yukhziyaka Allah don me kai kana sada zumunci kai kana faɗin gaskiya kai kana taimakon gajiyayye kai kana karɓar baƙi kai kana taimaka wajen duk abin da ɗan adam yana bukata mutumin da irin waɗannan su ne sifofinsa Allah ba zai kunyata shi ba tashi mu je wurin wato a waraka bin nofal shi baffa ne nata ita khadija da ta je da shi annabi sallallahu alaihi wurinsa ta ce masa ya ammi ka saurari abin da ɗan ɗan uwanka nan yana faɗa sai annabi ya bashi labarin abin da ya faru yace masa ai wannan shine mala'ika annamus wato shine wahayi ko kuma mala'ikan wahayi wanda ya zo ma sayyidina Musa alaihi salam saboda haka babu mamaki abinda ka gani din nan gaskiya ne ina ma da a ce lokacin da mutanen gari za su kore ka ina nan wallahi da na taimake ka taimako na kwarai har ka samu nasara kansu ya ce ah za a kore ni ne ce ai ba wanda ya zo da wani abu irin abin da ka zo da shi din nan mutanen garin shi ba su kore shi ba tunda kai ka zo daga Allah da irin wannan abun da mutane ba su sani ba dole za su yi maka irin wannan to a cikin wannan ayoyi sun fara sauka kaɗan sai can ba daɗe ba sai wahayi ya tsaya da wahayi ya tsaya shi annabi dai bai gushe ba yana zuwa hira'a ya dawo ya je ya dawo wata rana ya fito daga hira'a wato yana tafiya bayan dai wannan abun ya faru jabir bin abdullahi yake ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake thumma fatara alwahyu sai wahayi ya yanke ya tsaya lokaci wato har ana ba da labarin lokacin da wahayi ya tsaya din nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya damu kwarai har wani lokaci yi tunanin da ba irin na annabawa ba ko kuma ba irin da abin da ya kamace shi ba ya je kan sama saman dutse ya hau kan dutse yana so ya jefa kansa ya mutu gwamma ya mutu ga ya faɗi wani abu bai tabbata ba yana yi niyyar ya faɗi sai jibril ya bayyana gare shi ce masa ya muhammad kai manzo ne na allah wato ba abin da zai san kuma duk abin da na gaya maka gaskiya ne zai zo lokacin shi to yace shi ne wato wannan shi ne halin kullum yana haka ƙarshe sai allah ubangi maɗaukakin sarki ya nuna masa wato yace ina tafiya sai na ji murya mutum yana kirana na duba ta dama babu kowa hagu ba kowa gabana ba kowa baya ma na waiwaya ban ga kowa ba sai na ga kaina sama sai na ga mala'ikan da ya zo min hira din na gan shi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa sai na gane wannan mala'ika to kaga wannan ya nuna wannan karo na biyu ne ba wai shi na farkon abin da ya sauka daga cikin ƙur'ani ba Allah ubangiji ya ce masa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka ruku kana kwance kun fa anzir tashi ka yi wa mutane gargadi kun ka fa anzir tashi ka fara aikinka shine ka yi wa mutane gargadi ka nuna musu tafarkin Allah wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka ka bayyana wato girman ubangijinka ka abbara wannan abin da ya tabbata a zuciyarka na ganin girman Allah ɗin nan da harshen kama ka faɗa mutane su ji wata baka fatahir sannan kuma ka tsarkake zuciyarka da halayenka duka wata ya baka fatahir kamar yadda dai ka sani laraba suna da irin wannan hali wata ya baka fatahir ka tsarkake tufafinka in ka ɗauka zahiri mutanen jahiliya ka san ba su da tsarki tufafi ba tsarki watakila jiki ma ba tsarki bigire wurin da suke zama ma ba shi da tsarki Allah ya ce masa wata ya baka fatahir amma a nan ana nufin ka tsarkake zuciyarka daga dukkan wani abu wanda ta bai dace ba tun daga shirka zuwa saɓo zuwa abin da bai dace da ɗabi'ar cikakken mutum ba wato kamili saboda haka wata ya baka fatahir kamar yadda kun sani a sha'ir mai yake cewa fa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu wala min ghadratin ataqanna'u haka a wancan kuma yana ce izal mar'u lam yudnas min al-lu'mi 'irduhu fa kullu rida'in yartadihi jamilu a can kuma wancan ce a fatima malan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azma'ti sarmi fa ajmili har yake wa fa sulli thiyabi min thiyabiki tansuli ko an tuna waɗannan baitoci zamani to abin nufi da cewa wa thiyabaka fa tahir da shine ya haɗa duk wani abu wanda yake zai zama tsarki na bigire na jiki na zuciya na harshe na ɗabi'u da halaye duka dai manzo Allah Allah ba shi umarni wato ya tsarkake waɗannan duka kar wani abu wanda ba yake daidai ba ya zo kusa da su والرجز فاهجر
والرجز فاهجر gumaka ka rabu da su dukansu wato duk abubuwan da ana bauta musu bayan Allah kamar su Lata wal Uzza da Manat da Isaf da Na'ila da Zalkhalafa da Zalka'bat da Wud da Suwa da Yaghuz da sauransu duk dai ma'ana su waɗannan da sauran abubuwan da mutane suna bauta musu duk rabu da su warij da fajir wala tamnun tastakfir kada kuma ka ba wani abu don ya mayar maka shi da ƙari ma'ana dai karya ka yi a karka yi alheri ga wani saboda ya yi maka abin da ya fi abin da ka yi mishi mu dai muna nan a ƙasar mu duka mun san wani abu ana ce masa an zaye ko kuma an zayo shine ka ji dan uwanka wani abu zai za ka yi masa saboda gobe kai man wani abu ya zai zai yi maka to manzo Allah an ce masa a'a don abin da kana yi ga mutane to kar ka yi fatan cewa su ƙara su kawo maka ba abinda ka yi ɗin ka yi saboda Allah kuma abinda za ka yi wa Allah kar ka yi tunanin za a saka maka da shi da ladoji kamar mu abu kaza in ka yi shi Allah zai baka lada dubu da menene da to sai mu ruga mu je mu yi ko ba haka ba to shi ko yana yin abun saboda shi bawan Allah ne ubangijin sa ya cancanci a bauta mishi shi ma yana bauta masa saboda wannan ne saboda haka ya ci gaba da bayani cewa wali rabbika fasbir kuma a cikin kira zuwa Allah ɗin nan abubuwa na wahalhalu iri-iri za ka gani amma wato ka yi wa Ubangijinka haƙuri cikin kiran mutane zuwa tafarkinsa kada ka yi gaggawa kada ka yi ɓacin rai a'a ka dage dai ka ci gaba da abin da kana yi da sannu za ka samu nasara a cikin abin da kake yi.
Fa'iza nukira fin naƙur.
Idan lokacin tashin kiyama ya yi har aka busa wato a cikin kafo mana an busa kafo, mala'ika busa kafonsa.
فذلك يومئذ يوم عسير wannan fa rana ce wadda tana da wuyan gaske ga kafirai.
Alal kafiri na gairu yasir.
Kafirai ko wannan abu ba mai sauƙi ne a gare su ba yana da wuya ذرني ومن خلقت وحيدا barni da wannan da na- na halitte shi shi kadai na tiro shi daga cikin uwar shi ba shi da komai ba shi da kokobo tufafi ma ba shi da shi bai san kowa ba kai uwar ma ni ne na ba shi uban ma ni ne na ba shi balle yan uwa balle ƴaƴan da yanzu yana alfahari da su ya samu ƴaƴa goma sha wasu ma suka ce goma ne shi alwalid ibn al-mughira ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا مهم.
وجعلت له مالا ممدودا kuma na sanya mishi dukiya mai yawa ya ba shi arziki mai yawa a za a- in ga gwada da zamaninmu yanzu to ana ce masa biliyoniya ba za a ce wato wani mutum ne na al'ada ba وبنين شهودا kuma na ba shi ‘ya'ya dukansu wadatattu ne kullum sun kewaye shi suna zaune tare da shi saboda wadata kowa kasuwancin shi ne aikin gonakin shi ne aikin kiwon dabbobin shi ne duka yasa wasu mutane ne suke masa ko bayansa ko kuma ‘yan udura nasa su suke shi kam yana su kam suna tare da babansu ba sa je ko ina don jin don ya ji daɗi shi ya kalle su ya ji daɗi su su kalli babansu su ji daɗi su ga nan dukiya nan dukiya gaba da baya duk dukiya ba waɗan ba dai waɗanda zaka ce duniya ta yi musu daɗi kamar su wa bani na shuhuda ومهدت له تمهيدا kuma na shimfiɗa masa ni'imomi iri iri shimfiɗawa wato na yaɗa mishi wayannan abubuwa na jin daɗi gaba da baya mhm.
ثم يطمع أن أزيد duk da haka fa abinda na yi mishi a makka duka babu iri shi kai kasar laraba ma lokacin ba wanda ya kai shi amma duk da haka yana kwaɗayin wato in ƙara masa saboda dogon buri da yake da ita in ƙara mishi كلا إنه كان لآياتنا عنيدا gaskiya haka ne abin da shi ke ciki amma ya kasance yana mai jidali da ayoyinmu wato yana tafa wato yana jayayya da ayoyin da Allah ya saukar na Qur'ani ko kuma da mu'jizoji duk da wani abun mamaki da ya zo daga Allah don ya tabbatar da annabcin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana jayayya da wannan
سأرهقه صعودا Allah Ubangiji yana ce lalle zan wahal shi sa'urhiquhu sa'uda wato haƙiƙa zan aza masa azaba mai tsanani a cikin rami na utan jahannama ko kuma dutse na hawa na utan jahannama إنه فكر وقدر lokacin da aka je cewa ya je gidan annabi ko kuma gidan abubakar kai ya je gidan abubakar kuma annabi yana can ya ci abinci a wurin to sai ya ce kai ya- in saurari ƙur'ani ya sau- ya ce kai wannan kan bai bai kamaci sihiri ba bai kamaci waka ba kun sani na fi ku duka waka na fi ku sani waɗannan abubuwa wannan abun kai lalle wani abu ne wanda yake ko daga Allah ne sai abu jahal ya ji labari mutanen maka sun ji labari sun ce ab ai wannan ba abin da za mu yi masa sai mun yi masa wani makirci abu jahal ya ce musu ku bar ni da shi sai dai same shi ya ce masa abul walid ya ce na abu wani abu- abul muwira ya ce na'am ya ce ai mutanen ka sun taru yanzu sun yi- sun tara maka sadaka sadaka ya ce saurarin ya ce ai sun ga kana zuwa wurin abubakar kana cin abinci an ga ko watakila abin da yana hannunka ya kare kana zuwa bara to saboda haka an shirya maka wannan abu wannan abinci an shirya maka wannan kuɗi dukiya na sadaka don ka ka rike kanka A, ta- kaga in ka je ka fada cikin tarkon muhammadu ma'ana duk ‘ya'yan makka duk samarin makka da matasan makka da dattawan makka da za su fada cikin tarkon shi to saboda haka ba ma so kai saboda wani abin duniya ya ce a'a ya ce ma sha- ya ce ma Abu Jahal kai ne za ka faɗi wannan ni da abin da nake da shi na dukiya za ka ce zan je gidan abubakar don cin abinci a yake an ganka ka je har ma an karanta maka littafin muhammadu nan ka ce abu ne mai kyau to shi yasa da an ji tsoro kar wani abu ya karar wani sun ya ta ɗauke ka sam- an taimake ka ai ba laifi ya ce ai kun san dai ko dukiyar ku duk kun tara bai isa kuɗin ɗaya daga cikin ‘ya'yana balle nawa saboda haka ba ruwa na abin da kuka yi amma na batun muhammadu nan kam ni dama ban shiga a ciki ba zan yi muku magana a kansa to shine ubangiji ya ba da labarin abin da ya faɗa إنه فكر وقدر bayan ya faɗi cewa ƙur'ani zance ne na Allah sai tunani ya zai faɗa ciki ya yi tunani innahu fakkara ya yi dogon tunani wa ƙaddara kuma ya ƙaddara abin da zai faɗa sosai da zurfi فقتل كيف قدر la'ana ta tabbata kansa ya ya ya shirya makircinsa da ƙaryarsa ne ثم قتل كيف قدر har wa yau dai Allah Ubangiji ya yi masa wannan zance wanda ana yi addu'a ne wanda za a yi wa mutum kaifa qaddar ta yaya ya yi tunani ثم نظر kuma ya kalli sarari haka yana dubawa me zai faɗa ثم عبس وبسر kana ya kur- ya ya ɗaure fuska ya karmashe wato goshinsa ya ya ya ya zama fuska ya zama baki kirin saboda ya sa- ya samu abin da zai faɗa ثم أدبر واستكبر kana ya juye wato baya ga abin da Allah ya saukar ya kafirce a zuciyarsa da ƙur'ani kuma ya nuna girman kai shi kan ba zai sunkuyar da kansa ba ga abin da Muhammadu ko Abubakar suna ciki ɗin nan ba فقال إن هذا إلا سحر يوثر yace ai abin da abin da aka karanta mini naji ɗin nan sai dai a ce sihiri wasu ne suke koya wa Muhammadu kalmomin sihiri ne ake koya masa yana kawowa إن هذا إلا قول البشر kuma zance ne na mutane ba wani abu ba ba wahayi bane سأصليه سقر ubangiji sai kuma yake to da sannu zan sa cikin wutan jahannama wutan sakar zan kone cikin wuta وما أدراك ما سقر menene sakar ko ka san ta ai ba wanda zai fi ka sanin sakar لا تبقي ولا تذر ba ta ba ta rage wani abu da ta kama ta kone ba ta kuma saurar wani abu daga cikin sa لواحة للبشر lawahatul tana canza halittar mutane tana ja su gefe عليها تسعة عشر kuma a tare da ita akwai mala'iku goma sha tara وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا shi eh, abu sa'i ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ya fassara kalmomin irin wannan sa'u da sauransu wadin ya ce fi wa- wailun wadi wato jeji ne da shi watan jahannam ya hafi ya hafi fi kafir 40 kharifan qala ay hatta bil qara والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك فيه أبدا تو أتقيتي دي وإن صفو فيني نا نا نا نا كلا كلا نا أزابا لألا شريعة كي أزابا شكين جهنم لواحة للبشر عليها تسعة عشر wato ita wato wutan jahannama ma- mai sh- tsananin kuna ne ga mutane kuma tana rigaye su tana kone su tana halakar da su Mhm. alaiha عليها تسعة عشر tana akwai mala'iku goma sha tara suna tare da ita wato akwai kisoshi ne waɗanda ba ni so in ambace su saboda isnadin ba ma- ba mai ƙarfi ba ne saboda haka wato wai- wai- wai- wasu yahudawa ne suka zo suka sadu da sabon annabi sun ce musu annabi mai gaya muku wutan jahannama kullum yana ce wuta wuta to ya ce muku mala'ikun wuta nawa ne suka ce Allah wa Rasulu alim suka ce ai kun ga ba ku sani ba sai wani ya zo gun annabi ya ce masa ai yau sahaban ka an rinjaye su Yahuda sun ka- kada musu wasu abubuwa sun kasa fahimta to da ya tambaya a kira waɗannan Yahuda suka zo aka tambaye su kuma suka ce ai batun wuta ne ya ce to ai ai haka ne ya yi hannunsa haka haka ba ɗaya ma'ana dai goma sha tara su ne mala'ikun da suna kula da wutan jahannama to amma hadisin yana buƙatar isnadi wanda zai kai har a tsaya a saurare shi bismillah وما جعلنا wato shi ne lawahatu lil bashar ko mai ko- mai kuna ga ji- jikin mutane Mhm.
عليها تسعة عشر Allah ubangi ya sanya alaiha tis'ata ashar mala'iku goma sha tara suna kula da ita وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ubangiji yana ce ai ba mu sanya waɗannan ma'abota masu kula da wuta ba sai daga mala'iku ba mutane bane وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ba mu sanya adadin su kaɗan ba sai sai saboda ya zama fitina ga kafirai su ce mutum goma sha tara akwai wani mutum wanda yake shi shi ma mai da'awa irin su ya ce musu a abinda nake so ko shi ana ce masa abal ashad sun sa kalda bin usaid bin khalaf ya ce quraisha tun da yanzu wutan nan da muhammad ya faɗa ya ce wai mala'ikun ta goma sha tara ne wannan mala'iku goma sha tara ai za mu iya mu gama ko ku riƙe min biyu ni kuma goma sha bakwai ɗin nan duk zan gama da su an ce yana da ƙarfi sosai fiye da yadda ake zato za a kawo fatan wato sa na shanu a shimfiɗa ya hau ya tsaya a kawo mutane goma ko ashirin ko talatin su ja sai dai fatan ta yayyage amma shi ba zai faɗi ba ba zai canza tsayuwansa ba don ya danne ta sai dai ta yayyage saboda tsananin ƙarfin shi ya ce musu wato ku riƙe mini biyu goma sha bakwai kam ni zan wadatar kar ku damu wannan ne wannan ne muhammadu zai zai tsoratar da mu da to kaga hankali kamar na yara ƙanana bai san cewa mala'ika ɗaya ya yi tsawa ma duniya duk za ta juya bai san da wannan ba bismillah ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب saboda ma'abota littahi su tabbatar cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan alkur'ani ko wahayin nan daga Allah ne domin abin da ya zo a cikin shi yana nan a cikin littattafansu ويزداد الذين آمنوا إيمانا waɗanda kuma suka yi imani da annabi dama kamar su abubakar da umar da makamantansu fa sai imani su ya ƙaru cewa ga ma'abota littafi su ma sun yarda da abin da annabi ya faɗa a nan sai su ma su ji daɗi cewa imanin su ashe dama suna kan gaskiya ne ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ما وأن أكبا للتاهي ما أبوتا للتاهي أهل الكتاب ده مؤمنين دوك بزاسي شكا كومي شين أبن ده النبي يزود شيبا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين أؤمنوا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا to sai wato saboda waɗannan ma'abota shakka kuma da kuma kafirai sai su ce wannan misali da Allah ya buga na mutum goma sha tara ɗin na mene me amfani me ma'anarsa kadhalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha kadhalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha haka Allah yana batar da wanda ya saukar da shi haka haka kuma yana shirya da wanda ya so shiriyarsa وما يعلم جنود ربك إلا هو babu mai sanin wato yawan rundunoni na Ubangiji sai shi, sannan kuma ƙarfin kowane ɗaya ba mai sani sai Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Wato ya zo cikin hadisi inda Abu Zarri yana ce, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inni ara ma la tarau, ni fa ina ganin abin da ba kwa gani. wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ba kwa ji uffati sama sama ta gigice ko kuma dai wato ta nuna dai ta matsu wa haqqa laha an ta'id wato ya zama daidai ne wajibi ne gare ta ta yi haka ma fiha mawdi arba sabi babu a cikin sama wuri kamar na aje yatsa fudu illa alaihi malakun sajid sai kaga wani mala'ika yana sujada ko kuma wato yana ruku'i ko kuma yana wato wani abu lau alimtu ma'alam da kun gane ko kuma da kun san abin da na sani na girman Allah la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera da kun da kun rage dariya na jin daɗin duniya da kuma da kun yi kuka da su da yawa wala talazzastum wala talazzastum bin nisa'i da ba ku ji daɗin sha'anin mata ba a cikin gadaje da kun fita ma a jeji wala kharajtum ila su'udati da kun fita jeji taj'aruna ila Allah kuna kuka kuna daga mada kuna murya kuna neman wato Allah ya gafarta muku Jabir bin Abdullah al-Ansari shi kuma ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma fi samai babu asambai guda bakwai duka mawdi'u qadamin wato ma'ajin kafa ɗaya inda za ka aje kafa ɗaya illa wala shibir ko kuma taku abinnan taku ɗaya ko kuma abinnan shibiri ɗaya na hannu wala kaf ko kuma kafi matafi na hannu illa wa fihi malakun qa'im ko ka samu a cikinsa wani mala'ika yana tsaya yana ibada aw malakun sajid ko kuma yana sujada aw malakun raqi ko wani mala'ika yana ruku'u fa idza kana yawm al-qiyamati قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك idan kiyama ta tashi kuma dukkan su za su ja ubangiji ban ba ka haƙƙin ka ba cikin ibada duk da abin da fa suke yin nan kowanne sujadar sannan ta dawwama rukunsa ya dawwama tsayuwarsa ta dawwama amma duk da haka suna cewa ya ubangiji ba mu maka ibada yadda ya kamata ba to dan adam me kayi kai me ka tanadar ga wancan ranar وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وأن آيوي دوكا دا أبدا لاباري نن دا النبي أبدا دوكا sun shiga cikin sato duka dai ba wani abin tuni ne ga mutane ba kuma wa'azi ne ga mutane kuma shiryarwa ne ga mutane
kalla wal qamar kalla rantsuwa gaskiya rantsuwa da wata wallahi idza adbar kuma rantsuwa da dare idan ya ja baya.
Wasu idza asfar.
Haka kuma rantsuwa da safiya idan ta buɗe, wato ta ishrafi.
Inna hala ihdal kubar.
Isar ƙiyaman nan wani abu ne wanda yake na da cikin manya-manyan abubuwa na tada hankali. Ko kuma uta ita uta na jahannama ɗin da ake bada labarinta tana daga cikin manya-manyan abubuwan da za su tada hankali. wannan ra'ayin sayyidina abdullahi ibn abbas da mujahid da shi sayyidina qatada su wato suna ra'ayin da dhahak da kuma da yawa daga cikin masu salaf haka suka suka fassara wannan da wannan bayani da muka yi yawa Naziran lil bashar.
naziran lil bashar wato har wa yau da gargadi da tsoratarwa ne ga mutane لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Allah Ubangiji ya saukar da wannan gargaɗi ko kuma wannan bayani ga mutumin da yanzu wanda ya so ya ci gaba cikin imani da kuma wanda ya wato wanda ya so ya ja baya daga imani duka dai an saukar gare su wannan waɗannan sun amfana da shi waɗancan kuma sun amfana da shi ba كل نفس بما كسبت رهينة kowane mutum gobe a lahira a ɗaure da abin da ya aikata ko kuma abin tuhuma gun tuhuma ne da abin da ya aikata kowa a riƙe ne za a riƙe shi kan abin da ya yi ko ya kubuta ko kuma ya halaka
إلا أصحاب اليمين sai dai ma'abota dama waɗanda sun yi imani kuma sun tsaya kan imani ba su karkata ba
في جنات يتساءلون عن المجرمين sun kasance a cikin aljanna ba ruwansu suna jin daɗi suna tambaya ina ne su wane ban gan su ba ba- kun ga wane ne ban gan shi to anil mujrimin kafirai mhm. suna cikin aljanna suna tambayar lab- labarin kafirai ما سلككم في سقر su tambaye su ce me yasa ku cikin wuta قالوا لم نك من المصلين ke can din nan babu ƙarya sun ce ai ba mu kasance mus- muna ci- ba ba mu kasance cikin musulmai bane masu sallah ولم نك نطعم المسكين ba mu kasance wato muna bautawa Allah ba ba mu kasance ma- ba mu kasance muna kyautatawa mutane ba shine walam yakunu qaimal miskin ba mu kasance muna ciyar da musakai ba وكنا نخوض مع الخائضين kuma mun kasance muna kutsa cikin mutu abin da mutane suke wato kutsa ciki da- da- da shirme da sauransu mun rayu cikin waɗannan abubuwa kamar zamanin mu na yanzu ka gani wani mutum wannan telefon ma ya zama abun halakarsa wannan telefon na tafin hannu wani kuma talabijin wani kuma rediyo wani kuma jaridu ba shi da abin da zai yi a yini duka ya ce a an yi kaza an faɗi kaza wato ya manta cewa yana akwai ayyuka daban a kansa raka'o'i da dare addu'o'i da istighfari da tasbihi da karatun qur'an duk wannan ya manta da shi Ya ce, ba abin da yake ba da labari sai a a ƙasa kaza an yi kaza ko ba haka ba to wannan shine dai alkhawdu ma alkhaibin din nan wato wannan shi yana daga cikin nau'insa saboda haka kar ka manta wato abun tsoro ne yanzu zamanin mu yanzu nan bature ba sharrin da ba shirya mana ba social media din da waɗannan telefon telefon yara dukan bayan hankali duk za su lalace ba sharrin da ba ba yana kungunshi a cikin wannan waɗannan abubuwa ba saboda haka dole iyaye su tsaya tsayin daka su hana yara wato n- nutsewa cikin waɗannan abubuwa amma babu babu wanda zai iya saurare ka yanzu don yaro a gida ma haka in ya je uwarsa ma tana da wannan baban shi yana da wannan ɗanwarsa tana da wannan abokansa suna da wannan a gida yana da shi a makaranta yana da shi ko ba haka ba saboda haka yana tare da su to daga nan sai ya koyi duk abin da wato Allah baya so ya koyi abin da zai halakar da shi ko kuma abin da zai halakar da shi duniya da lahira Allah ya kiyashe mu وكنا نكذب بيوم الدين sai mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako wato ranar ɗaya muna ce ha ɗaya mai yaushe za ta zo abin da kakanni ma haka suke faɗa har sun mutu ba gani ba yanzu ta isi ne yanzu za a ce ƙiyama za ta yaushe za ta ce Mhm.
حتى أتانا اليقين har dai mutuwa ta zo mana ba mu sani ba ashe ya ƙi wato ƙiyama mutuwa in ya zo maka ƙiyamar ka ta tashi Mhm.
ما تنفعهم شفاعة الشافعين irin wayannan mutane gafalallu waɗanda sun rayu cikin gafala to ceto na waɗanda Allah ba su izinin ceto gobe a lahira ba za ta amfane su ba kama ta amfani shafatu shafi'i فما لهم عن التذكرة معرضين yasa ne suna kawar da kansu ga barin jin wa'azi كأنهم حمر مستنفرة kai ka ce su waɗannan wato homo yakuna ne waɗanda aka kore su yakuna irin na jeji farrat sun gudu min kaswara daga zafi idan sun ga zafi suna ta gudu haka su waɗannan in an yi musu wa'azi sai su gudu daga wanda yana wa'azi kuma su guje ma wa'azi kamar waɗannan jakuna kenan بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة wasu kuma suna nan suna son su ma wai a ba su littattafai sosai abun karantawa kamar yadda aka ba annabawa كلا بل لا يخافون الآخرة Ubangiji yana ce gaskiya ne haka shi da tunaninsu, a'a kuma ai la kafin ba su ba sa jin tsoron lahira ne, da sun san lahira suna jin tsoronta da ba su yi wannan ba.
كلا إنه تذكرة Lalle hakika bar su can shi alkur'ani da Allah ya saukar ya ba annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi don abun tuni ne da kowa da kowa duk wanda yana so ya to ya saurare shi ya shiryu wanda baya so kuma ya bari.
فمن شاء ذكره wanda yana so dai zai shiru da shi zai tun- zai- zai tuna da shi zai imani da shi wanda ba so kuma ya zauna وما تذكرون إلا أن يشاء الله ba za ku iya ku tuna ba sai dai in Allah ya kaddara muku wannan
هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanci a ji tsoronsa kuma shine mai ikon gafara ga waɗanda suka aikata laifi cikin bayinsa بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim لا أقسم بيوم القيامة Allah Ubangiji yana cewa bari in rantse da ranar ƙiyama.
ولا أقسم بالنفس اللوامة Bari kuma in rantse da ra- da rai wanda take rai mai zargi. Wato, a- ɗan adam Allah ba shi ran shi, wa nafsin wa sawa fa alhama fujura taqwa. Ita rai wato Allah Ubangiji ya sa wato nafsu kenan. An- an- Nafsu in bata zama mutma'inna ko radiya ko mardiya ba, wato farko dai amma bisu na farko dai za ta duk wani abu wanda yake yana da daɗi sai ta ce maka kai ba ruwanka ba abin da su san ga mutane suka yi kai kana zaune an wuce ka kaza kaza to wannan eh, amma bisu bayan ta kuma sai ta yi lo- ta- ta- ta- ta- ta yi zar- ta zargi- ta zarge kanta ito ka gani ka aikata wannan abu ka tabbata in gobe a lahira za ka yi in ka sabi Allah wani amsa ka ta nadar to a nan ta zama nafsun lawama ko to a can kuma sai ta zo ta zama annafs al-mutma'inna sai ta zama annafs al-radiya sai ta zama annafs al-mardiya to in ka juya su wani fuska kuma za ka same su duka haka suke farko dai ka gani kana da zuciya kana da hankali kana da rai kana da sirri kana da hafa har kuma an baka a hula a can sama akhwa kenan shine na ƙarshe ɗan adam waɗannan abubuwa duk suna da shi saboda haka dole lokacin da abin da zai shiga ranka ɗin nan sai ka yi tunaninsa sosai duk abin da ya shiga ranka ka bincike shi kar duk wannan a wani abu ka tunaninsa ka ce sai ka yi ba a'a ba dole ba ne ya kamata ka sa linzami ga zatinka mallakar gaɓaɓu shine babban nasara a cikin karya dukkan shamakai da yake da suke tsakaninka da ubangiji maɗaukacin sarki ka samu nasara akan ranka ba duk abin da ranka ta so ko kuma ta umurce ka da shi za ka yi ba ba duk abin da ka yi zai zama abin yabo ne ba ka yi tunani a cikinsa watakila za ka samu akwai lahani a ciki ka jara ba duk abin da zuciya ya yi tunaninsa dole sai ka bi shi ba ba duk abin da hankali ya zaɓa za ka ce "Eh, daidai ne sai dai ka gwada shi da wahayi wanda ya sauka domin waɗannan abubuwa shi nafsu da ruhu da zuciya da aklu duka waɗannan da hafa da hafa duk an ƙayyade su da wani abu can ana ce masa wahayi dole ka auna su akan ma'aunin wahayi in sun daidai in sun zama daidai ka yi aiki da su bai daidai mu sai ka jefar أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه kafiri yana zaton cewa in ya mutu ƙasa ta cinye shi gaba abin su sun rabu ba za mu tara mu tada shi ba za mu tara su mu tada shi ba a'a za mu tada shi بلى قادرين على أن نسوي بنانه a'a muna da ikon tada shi kamar yadda yake ba za mu manta da komai abun komai kankancin shi kamar yatsarsa kuma ɗaurin guntun yatsarsa shi ma ba za mu manta da shi ba بل يريد الإنسان ليفجر أمامه A'a yawanci ɗan adam ba abin da ya sa gaba sai dai ya yi fajirci ya fita daga layi yana son wasa ya fita daga layi yana so dai ya yi abin da ya ga dama kuma ba mai mat- bai mici magana يسأل أيان يوم القيامة ya ku bar mu mu ji daɗin mu yaushe kiyaman yaushe ne za ta tashi yana tambaya kiyaman da kuna faɗan sai yaushe kenan فإذا برق البصر to idan ido ta buɗu ba ta rufu ba to ya kiyama ta zo وخسف القمر an an- an- an kama wata shi ma kiyama ta tashi وجمع الشمس والقمر ka haɗa wata da rana duk an zare hasken su an jefar da su kiyama ta tashi يقول الإنسان يومئذ أين المفر dan adam bayan ya ga waɗannan abubuwa duka sai ce to ina ne mafaka كلا لا وزر to ba mataimaki a wancan rana sai dai aikin da ka tanadar إلى ربك يومئذ المستقر wato tafiyar za ta tsaya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر a wancan ranar ne za a nabbahar da mutum a bayyana masa duk abubuwan da ya aikata a da abin da aka ce masa ya yi ya yi da abin da kuma aka ce wato ya yi bai yi ba da abin da aka ce kar yayi yayi da abin da aka ce kar yayi bai yi ba duka dai za a bayyana masa wanda ya gabata da wanda ya wanda ya jinkirta duka ana masa bayanin su بل الإنسان على نفسه بصيرة sai shi mutum ma kanshi alkali ne ga kansa a wancan ranar zai yi hukunci bayan ya ga duk abubuwan da ya ga sun an jera su gabansa sai zai yi ma kansa hukunci ولو ألقى معاذيره ko da shi ko da ya kawo wato uzuri uzurorin sa ya jera uzuri ai ubangiji wannan abun nayi saboda ka- ko ya kawo waɗannan uzu- uzurruka to shi dai ya zama alƙalin kanshi zai iya zai san cewa ba a zalunce shi ba ba a yi ma- an yi masa wani abun nan ba Eh, dan waya ko yana tambayan hukuncin masu ba da sakonni ga masu zuwa ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun je su isar musu da gaisuwa ko wannan gaisuwa yana isa kuma ko menene hukuncin haka Eh, mutumin da ya ga alhazai ko masu umra ya ce ku isar man sakona ga annabi ku kai min gaisuwa na ga annabi ko na'am to ai ya zo cikin hadisin abu huraira ta radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi hatta arudda alayhi salam to kuma yace inna lillahi mala'ika sayyahin wato masu yawo fil ardi yuballighuni an ummati salam suna isar min da saƙon gaisuwa daga al'ummata saboda haka a taƙaice duk inda kake kana duniya duniyan nan ba ta wuce ɗigo ɗaya ba a hannun Allah duk inda kake ka ce kana salati ga annabi wannan salati za ta isa gare shi in kake kana mishi sallama sallaman nan za ta isa gare shi saboda haka ka ƙara aikawa Allah ya ba mu ladar wannan amin ya rabbi. masha Allah wannan kuma yana cewa ko ne ko sallar juma'a tana faduwa domin uzurin kankara a eh, ƙasashen yamman nan ana kankara To kasashen yammacin turai haka yake, tunda yake su waɗanda suke zaune can sun saba, wato sun saba da cewa su a kullum wannan sanyi ba zai cuce su ba. To waɗannan a, kankara bai zama uzuri ya hana musu zuwa masallatai su yi sallah ba. Amma mutumin da ya tabbatar ta ya fita zai cutu ko zai mutu, to wannan uzuri ne ya ishe shi, ba ko wanda ya je kasashen. amma dai ba wai za a ɗauke shi uzurin kai shi bane dangane da yadda zai cuci mutum da yadda ba zai cuci shi ba Mm, yawa Wannan yana cewa ko ya halatta mutum ya kira ɗansa ko wani da suna abdul nabi ko abdul rasul ya sa masa suna haka
to abdulnabi abdulrasul ai kalmomi ne ba su zo da zahirin su ba ba ana nufin bawan annabi bawan manzo ba ne ana nufin masoyin annabi masoyin bawan masoyin manzon Allah shi abdu din nan anan ma'anarsa soyayya Ah, kuma in an yi shi ba laifi karka ce abin nan ah ai kakan annabi abdulmuttalib ko ah, annabi ya canza sunayen mutane da yawa me yasa bai canza wannan ba da yawa sun zo da sunayen da ba daidai ba shi a sunanka kaza ne to amma abdulmuttalib ba bai ce ai cin kakanninsa a bai kamata ce abdulmuttalib ba sai a ce a- a- wato a a canza masa ko abdullahi ko abin nan ko an gane magana na saboda haka wannan suna babu komai sai dai kaga mutanen mu wasu waɗanda suna tsananta abubuwa suna tsananta dai ina ga maka dai abdulnabi abdulrasul ana yin sa akan cewa ma- masoya annabi ko kuma sa- masoya manzo shine ma'anan su na hakika ba ana nufin bawansa wanda yake bawa bawa ba wane ne wani an ce masa ya zama bawa- bawan annabi zai yi Ha? ai ba mai yi saboda haka amma dai annabi bai ce ku zama bayina ba kuma ba a ce za a yi abdulnabi da nufin cewa bawan annabi ko abdulrasul ba a masoyin annabi da masoyin abin nan kai kana ce shi masoyi menene ma'anansa wato masoyi wanda yana son masoyinsa yana bin shi sawu da kafa ko ba haka ba to mutumin da yana bin annabi sawu da kafa shine ake ce masa abdul nabi abdul rasul saboda haka ba a hana ba kaga mun ga da ma- mutum abdul rasul din nan na na afghanistan mun san shi mun yi ta mun haɗu da shi a wurare da dama mun yi maganganu akan sulhu lokacin da muna batun sulhu kuma mun shiga ciki a- ana a gabansa ana kira abdu rabbul rasul ana ce masa abdu rabbul rasul ne yana mantawa ba ya bada amsa sai an tunatar masa ina yake abdu abdu rasul amma bisa gaskiya abdu abdu wato abdu rabbi rasul amma bisa gaskiya duk wannan takallufi ne yan ta abdu rasul ko abdu nabi ba komai bane inda an nufi nufi mai kyau
tambaya na ƙarshe yana cewa menene hukuncin sallah a makabarta ko kuma sallah ya halatta a masallacin da akwai akwai kabari a ciki to cewa sallah ta halatta akan masallacin da kabari a ciki daidai ne masallaci yana da akwai kabari a ciki ana sallah a cikinsa wannan kuma ishe mu wannan haramin annabi kabari shi yana cikin masallacinsa kuma ana sallah ciki ba wanda ya bude ba sai ya ce sallan bata inganta ba amma kuma akwai wani bawan Allah daga cikin malaman hadisi na Morocco ko Ahmad al-Gumari ne ko kuma shi Abdullah Gumari ɗayan su ya rubuta littafi akan halattar sallah a masallatan da akwai abriha a cikin su ba wani abu a cikin wannan sannan kuma abin da aka hana na sallah a cikin makabarta ana nufin kar ka yi sallah ma kabari wato shine alƙiblar ka kai masa sallah don sallar nan nashi ko kuma ka hau ka shimfiɗa shimfiɗar ka akan kabari inda ba a sa ba a sa tudu wato ba a tudunta kabari akwai kasashe waɗanda suna da wannan ra'ayi wato kabari inda mutum ya mutu an binne sai a safa da ƙasa to duk da haka da baka da ikon ka shimfiɗa sajjadar ka akan kabari kai salli sallah ko kuma da kabari alkiblan ka kai sallah amma a cikin makabarta in akwai wani wuri a buɗe za ka iya kai sallah a ciki haka nan masallacin akwai kabari a ciki za kai sallah ciki babu komai wajen dai mazhabar malik ma haka ne sauran limamai ma haka ne kuma ya isa ai imam malik an haife shi madina yana san lokacin kabarin annabi fa yana cikin masallaci bai furta cewa wannan kabari fa ko a ko a ɗebe ko kuma a raba masallaci kar a ce mutum ya zo ya tsaya gaban sarauta in ba saboda an rufe don abin da ba a cikin wajen rauba din ma akwai kofin da zai shiga inda annabi yake saboda haka ana rufewa ko an gane abin da nake nufi saboda haka ba komai a ciki Allah saka da alheri amin